أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين ما سؤال بركة شيء قبل كراتن دمكي أولا للتاهم البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد بايا أنسى مينكي وكراتو دليلا azumin ramadan yau muna sha biyu ga watan sha'ban hijirar shawwal hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma sha biyu ko ishirin da biyu da ɗaya masha Allah ishirin da ɗaya ga watan hudu miladiya na da dubu biyu da ishirin da hudu da ishirin da hudu yau ishirin daidai ba ashirin da ɗaya ba mashi ashirin ga watan hudu miladiya na da dubu biyu da ashirin da hudu mun fara karanta babun ƙaulullahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin mun karanci hadisi na ibn musayyib lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo a halin da abu talib bai da lahiya ya zo ya nema ya faɗi kalma ta la ilaha illallah wadda zai kasance mishi hujja ce gobe kiyama akan cewa mumini ne musulmi ne kuma wadda za ta yi bayanin cewa ya musulunta bai mutu ba akan kafirci bayanin wannan ya gabata inda muka tsaya akan wannan gaba shine faɗan malam da ya ce falaukana inda nabi sallallahu alaihi wasallam mu duba shahi na 234 faƙara ta ƙarshe قال المؤلف رحمه الله تعالى فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه شيني مالي يتي da dai a ce wajen annabi wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi kasancewar shi shine mafificin halitta gaba ɗaya iya da wani abu na shiryar da zukata ko kuma na kwarayantar da bakan ciki game da abin da zai samu mutane na bakan ciki ya hana wannan ya kwarayantar musu da wannan ya kore musu wannan bakan ciki wa maghfirata zunub kuma da da iya da ikon kankarewa wasu zunubai ya gafarta musu wan najati min al'azabi ya kare su daga wuta wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka inda iya da wani abu na wannan lakana a haƙƙan nasu bi zalika wa aulahun bihi ammu da sai kasance mafi cancantan mutane wanda ya yi su samun wannan gajiya shine ammin shi dan uwan mahaifin shi allazi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wi wanda ya zamanto ya kasance iya bashi kangiya iya kare shi iya rinjayar da shi kuma iya tattaro shi fasubhanahu man baharat hikmatuhu al-uqul sarki ya tabbata ga duk wanda ya zamanto hikmar shi ta gagari hankali ya zamanto ta wahaltar da hankali ta mamaye hankali ta gagare shi wa arshada al-ibad ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tauhidi Allah madaukaki wanda ya shiryar da bayi ya zuwa abin da zai nuna musu sanin Allah da tauhidin shi wa ikhlasil amali lahu wa tajridi da tsaitsantar da aiki yin aiki don Allah madaukaki ba don wani ba kuma ya zamanto wannan an yi shi ne an kadaitar da Allah madaukaki da wannan qauluhu fakana akhiru ma qala fadashi da manzala sallallahu alaihi wasallama da yace fakana akhiru ma qala karshen abin da ya fadi al-ahsanu fihi ar-raf'u a ce fakana akhiru mafi cancanta a rafa'ance shi maimakon a ce fakana akhira sai a ce akhiru ala annahu ismukana an dauke shi ne a matsayin ismukana wa jumlatu huwa wa ma ba'daha al-khabar kina abin da ya biyo baya na huwa da abin da ya biyo bayan huwa to khabar ne labari ne na na kana kinnan an samu ismu kana ana buƙatar labarin kana kinan huwa da abin da ya zo baya sai zamanto khabar ne kauluhu da ya ce huwa ala millati abdul muttalib ga jumlar nan huwa ala millati abdul muttalib sai ta zamanto ita ce khabar iyakan tafarkin abdul muttalib الظاهر أن أبا طالب قال أنا على عبد المط... على ملة عبد المطلب الظاهر سياكن ناكرن تدموتي وعبد أبو طالب شايي أنا ني إنا كان ملة عبد المطلب إنا كان تفركن تفركن عبد المطلب فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور sai rawi ya zamanto ya canza wannan lafazi anakin nan ba don komai ba saboda kyaman lafazin da aka ambata ba wurin ba da za a yi tunƙaho a ce ni kaza ne wahiyar mina tasarrufatul hasana malayaci na daga tasarrufi wanda yake da mai kyau kalahul hafiz imamu hafiz ya faɗi wannan magana kinan karkatar da wata magana ka ɗora ta akan hiyayyen abin da ya yi kyau shine aula da ka ɗauke ta da yanayinta wanda ya zamanto baya da kyau qauluhu wa aba an yaqula la ilaha illallah abu talib abu talib yaki ya faɗi cewa la ilaha illallah babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah qala al-hafiz al-hafiz yace hadha ta'kidun min ar-rawi wannan karfafa magana ce daga wanda ya rawaito wannan hadisi fi nafi wuku'i dhalika min abi talib a cikin kore abkuwar wannan fada ta la ilaha illallah daga abu talib qala al-musannif rahimahullah wa fihi ar-radd ala man za'ama islam abd al-muttalib abd al-muttalib akwai mai da murtani akan wannan gaba ga wanda ya raya cewa abd al-muttalib ya musulunta wa aslafihi da wanda suka biyo shi baya Na'am, wa madarratu ashabis su'i alal insan hallau wannan gaba tana karantar da mu cutaswan mugayen abokai ga mutum. Kenan idan kai abutaka da mugayen mutane to haka wannan abutaka mugun muguwa abutaka nan za ta shahe ka. Mugayen halinsu halayensu za su shahe ka. Wa madarratu ta'zimul aslaf haka nan kuma akwai cutaswa ta girmama magabata in ba a kan tafarkin Allah suke ba gane ko ai idza zada alal mashru idan abin ya huce ya huce gona da iri absa abin da aka shar'anta bi haythu tu'jalu tuj'alu aqwaluhum hujjatan yurja'u ilaiha 'inda an-niza tanazu mala yace a lokacin da za a sanya maganganunsu sune hujja idan aka samu jayayya a'a idan an samu jayayya akan wani hukunci ba zuwa maganganun kakanni da uwaye ake koma ba zuwa wajen magana Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama ake koya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul qawluhu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fadashi da yace mazala wanda tsirayen Allah da mucin tsara tabbata a gare shi yace la astaghfiranna laka ma lam unha an zo sallallahu alaihi wasallama da yi kokarin Abu Talib ya faɗi wannan kalma ta tauhidi ya kiyaye ce a'a Abu Jahal da shi da tawagar shi sun zo suna cewa a'a yanzu kai za ka yi watsi da tafarkin Abdul Muttalib ka kama wani sabon tafarki daban daga ƙarshe da ya ce ana ala millati Abdul Muttalib ya ki faɗin wannan kalma ta shahadatu Allah ilaha illallah duk da haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tausayi da ganin goyon bayan da ya bashi da kange da ya bashi akan kafiran Quraish Quraish sai ce la astaghfiranna lak tabbat ko wallahi zan nema ma gafara Allah ma lam unha an in dai ba a hana ni ba in Allah madaukake bai hana ni ba in nema ma gafara to zan nema ma gafara قال النووي إمام النووي رحمه الله يتي وفيه جواز الحلف بغير استحلاف akwai halaccin mutum ya yi rantsuwa ba tare da an sa shi rantsuwa ba misali mutum iya ganin saboda ya karhuwar da maganar shi babu laihi ya yi rantsuwa sai dai kai ya yawaita kai da dukkan abin da zai faɗi sai ya yi rantsuwa a kan shi zai zamanto ya shiga cikin lagu na rantsuwa wa ka'annal halfa huna li ta'kidil azmi al istighfar kai ka ce rantsuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anan ta kasance saboda karfafa daukar niyya akan nema mai gafara ina ya dauki cikakken niyya zai nema mai gafara tatayiban li nafsi abi talib ba dan komai ba saboda rada dada da ran abu talib tunda har yanzu bai mutu ba iya da rai bayan ya faɗi wannan ne ce to in kwa da ikon Allah in dai Allah tabbat in ba a hana ni ba to zan nema mashi gafara wa kana wafatu abi talib bi makka rasuwa abu talib ta kasance a makka ne qabla al-hijrati bi qalil gabanin hijira da dan lokaci kadan قال ابن عبد فارس ابن فارس رحمه الله يتي مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما أبو طالب يا رسول مزالة صلى الله عليه وسلم نادى شكرا أربعين دترا دوتا تقص دكوانا goma sha ɗaya ka duba ka ga yadda malamai suke ƙoƙarin kiyaye tarihi adadin shekaru da watanni har da kwana wata wufiyar khadijatu أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام خديجة أم المؤمنين تارسو باي متوى أبو طالب دا كوانا قدا تقص قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ما ليش فدا الله مدوك كيد يتي بداتي با ga annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan ga wanda suka yi imani su nema wa wanda suka mushrikai gafara bayan hujja ta bayyana a kansu an kiraye su an karantar da su suka yi watsi ba su yarda ba suka kafirci ai mayan bagi lahum zalika bai dace ba su aikata wannan gare su wa huwa khabarun bi ma'anan nahi labari ne amma nan ana nihin hani domin labari iya zuwa da ma'ana hanawa والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب ما لنتيز الظاهر أن آية تسبك كان أبو طالب نه فإن الاتيان بالفاء المفيدة المفين الاتيان بالفاء المفيدة للتر... لترتيب domin zowa da fakin wannan tana karantar da mu jerantawa nan da aka yi kaza kaza ya zo kai tsaye وفي قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه haka nan da sabkal fa'anzalallahu sai bayan Allah maɗaukaki ya sabkar da wannan aya bayan mazala sallallahu Alaihi wasallama ya ce tabbat zan nema ma gafara Allah maɗaukaki in dai ba a hana ni ba yufidu zalika to wannan na karantar da mu wannan cewa wannan aya akan abu talib ne ta sabka وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخرى أخر وسمع لمي سن أنبت تشوى ونن آية سن أنبت سبب دبن بند ونن سببنا نيما وأبو طالب غفر فلا منافات ما ليتي باب تشنكرو أتكن وأنن أنبتا سببا لأن أسباب النزول قد تتعدد domin sababbai na sabkar da aya tana yiwa suna iya kasancewa da yawa ba ɗaya ba a samu wani ya yi aya ta sabka a samu wani ya yi hallau aya ta sabka ya zamanto sababi daban-daban ya kasance shi ne dalilin sabkar da wannan aya قال الحافظ أما نزول الآية الثانية game da sabka aya ta biyu fawadihun fi qissati abi talib abu ne wanda ya zama to karara a su- a kissa abu talib wa amma nuzulil ayati tha- allati qablaha sabkal aya wadda take gabanin ta fa fihi nazar mala yace akwai tsokaci akan wannan na iya ganin cewa ba akan ta bane ta sabka wa yazharu anna al murada anna al ayata al muta'alliqata bil istighfar nazalat ba- ba'da abi talib bi mudda mala yace yana bayyana kan munuwa cewa wannan aya wadda take da alaka da istighfar ta sabka ne bayan Abi Talib da wani ɗan lokaci kaɗan wa hiya ammatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi kinan sai ta zamanto aya ce gamamma a a haƙƙin Abi Talib kuma da wani shi yuwaddihu dhalika ma ya'ti fi tafsir wannan kuma zai zo bayanin shi zai kawo haske abin da ya zo a cikin tafsirin wannan aya malam yace saqal bukhari qissata maut abi talib fi kitab al-janaiz في الباب الحادي والثمانين ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح آه، إمام البخاري يقول قصة وننتا متوى أبو طالب أتسكين كتاب الجنائز كالكشن بابي نا تمانين دايا كما إمام حافظ به مغانا با أتسكين شرح البخاري فتح بل حوله إلى التفسير سيكو ميدا شيء زوا تفسيري وساقه في تفسير سورة براءة sai koro wannan magana kissa a cikin tafsirin suratul bara'a fa hawwala al-hafiz tafsil al-qawl fihi ila suratul qasas sannan kuma ya maida wannan dogon bayani a cikin shi zuwa suratul qasas fa anzala Allahu ba'da zalika sai Allah madaukake sabkar da bayan wannan ma kana lin-nabi wal-ladina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen baya dacewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai wanda suka yi imani su nemawa mushrikai gafara kuma wannan abu ne wanda ya kamata mu lura da shi ko da dan uwanka ne wanda ya zamanto mushriki la qaddar Allah ko kuma wani bakirse ko bai yahudi ko wane ne baka nema mai gafara haka wa'anda suka so gaisuwa ba sa nema mai gafara sai dai a bada hakuri akan rishi an ba a ce ba Allah gafarta mai Allah rahamshe shi na'am qala wa nazala fi abi talib haka wannan aya ta sabka game da abu talib innaka la tahdi man ahbab Allah madaukaki ya ga yanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya damu ya kula akan musulmcin dan uwan mahaifin shi abi talib yayi ta kokarin ya musulmtar da shi bai musulmta ba Allah sai sabkar da wannan aya innaka la tahdi man ahbab ahbabta baka shiryar da wanda ka so na ana nihin hidaya litawfiq hidaya ta dacewa shiryaswa ta dacewa amma hidaya ta da'awa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wannan je shiryar da dawa da da'awa ya kira mutane shiryaswa ce sai dai kuma dacewa da karɓar wannan kira wannan daga Allah madaukaki ne قال كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام dukkan wannan dalilai suna bayani zahirin dalilai wannan suna bayani ne akan cewa Abu Talib ya mutu ba musulmi ba wa yudha'afu ma zakarahu as-Suhaili kuma ana raunanar da maganar da Imam Suhaili ya ambata annahu ra'a fi ba'd ra'a fi ba'd kutub al-Mas'udi annahu aslam cewa ya gani a cikin wani shashin littattafan mas'udi cewa abu talib ya musulunta li'anna mithla zalik la yu'arid ma fi sahih domin kwatamci irin wannan labari bai ya cin karo da abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari intaha nan karshen magar malin ta kare qala wa fihi tahrimul istighfar lil mushriki a cikin wannan gaba wannan aya na akwai nuni akan haramcin nemawa mushrikai gafara wa muwalatihim da jibinta al'amarinsu sansu wa mahabbatihim li'annahu idza haruma al-istighfaru lahum fahum fa muwalatuhum wa mahabbatuhum aula idan ya zamanto an haramta a nema musu gafara to jibinta al'amarinsu da sansu shine mafi cancanta zamanto ka ayi soyayya da su kai zamanto an jibance su kuma an yi soyayya da su قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل mala ya ce a cikin wanda rahama Allah ta ƙara tabbata a gare shi cikin wannan babi akwai hukumce-hukumce jam'i ne na mas'ala mas'ala kuma abin da za ka hwadi ka kawo hujja ka kawo dalili ƙala al'ula mas'ala ta farko tafsiru ƙaulihi innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha tafsirin wannan aya Allah madaukaki na cewa kaifa sallallahu alaihi wasallam baka shiryar da wanda kaso sai dai Allah ne mai shiryar da wanda ya so asaniyatu tafsiru qawlihi ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau ka walau kanu ulu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayya dacewa ga annabi da dukkan wanda suka yi imani su nema wa mushirkai gafara ko da sun kasance mafi makusanta ne bayan ya bayyana a gare su cewa 'yan wuta ne ashabul jahim dukkan wanda ya mutu iya shirka bai yarda ba da la ilaha illallah to dan wuta ne qala as-salisatu mas'ala ta uku hiya al-mas'alatu kabira ita ce mas'ala mai girma tafsiru qawli la ilaha illallah shine tafsirin fada cewa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah bi khilafi ma alaihi man yadda'i ilma sabanin abinda wanda yake da ilimi yake kirari a kan shi malam yayi dan ta'liqi kala kathirun min ad'iya'il ilm yajhaluna ma'ana la ilaha illallah da yawa daga wanda suke kirarin su suna da ilimi sun jahilci wannan magana ma'anar la ilaha illallah wa muktadaha da abin da ya bibiye ta fa yahkumuna ala kulli man talaffaza biha bil islam sai su yi hukunci akan dukkan wanda ya furici da wannan kalma su ce bil islam cewa musulmi ne walau kana mujahiran bil kufri as-sara ko da dai ya kasance iya bayyana kafirci karara ka ibadatul quburi wal mauta wal awthan واستحلال المحرمات المعلوم تحريمها من الدين ضرورة ما ليتي هكذا da wanda suke bautar kaburruka da matattu da gumaka da wanda za su halattar da abeban da Allah maɗaukaki ya haramta wanda abu ne sananne a lalurance a cikin addini wal hukumu bi ghairi ma anzalallah wa ittikhadhi ahbaruhum wa ruhbanuhum arbaban min dunillah hakanan da hukumci da ba abin da Allah maɗaukaki ya sabkas ba kuma da itikadin cewa ya hina Allah ko daidai yake da na Allah wannan ma kafirci ne hakanan da jibinta manya-manyan malamai na Kirista da Yahudawa sun rike su arbaban su ne Ubangijinsu kuma bayan Allah kuma bayan kuma bayan Allah walau kanat li ha'ula'il jahla قلوب يفقهون بها لعلموا أن معنى لا إله إلا الله البراءة من عبادة غير الله da dai a ce wa'annan mutane jahilai a zukatansu sun fahimci abin ma'anar wannan la ilaha illallah to tabbat da sun barranta da bauta wani kuma wani Allah madaukaki wa ita'il ahad wal mithaq bil qiyam bi ada'i haqqillahi fil ibada da sun dauki alwashi da alkawali akan ba da haƙƙin Allah maɗaukaki cikin bautar shi ya dullu ala zalika qauluhu ta'ala wannan na nuni fada Allah maɗaukaki da yace faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa dukkan wanda ya kafircewa dagutu dagutu shi kuma dukkan wanda abinda aka huce gona da irin shi aka bashi haƙƙi na Allah wanda ba haƙƙin shi ba aka bashi haƙƙi na Allah aka bauta mishi wa yu'min billahi bayan ya kafircewa dagutu kuma yayi imani da Allah to tabbat yayi ruko da addini wanda ya zama to mai karhi ko igiya mai karhi wanda ba ta katsewa wa qad shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam lil khawarij bi kathrati as-salati was-siyam wa qira'ati al-qur'an al-mashhun bi la ilaha illa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa khawarijawa shaida akan cewa mutane ne ma'abuta sallah masu yawan sallah da azumi da karanta alkur'ani wanda cike yake da kalma ta la ilaha illallah wa ma'a zalika faqad hakama alaihim bil kufri bi annahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyyati haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu hukuncin da kafirai ne da kafirci domin suna su yi wa addinin musulunci illa su rogaza shi ta ɓangaren da ba a ganewa kamar yadda kibiya za ta shiga cikin abun da aka halba kuma ba tare da an ga wata alama ba ayin kibiya ta shiga ta huce ta yi dirgai ta yi ɓanna a ciki in ta zarce sai wata ta zo ta lullube bayan kuma sai zamanto ɓanna ce a ciki sai ta lalata abin da ta wannan tarbar da shi وقال لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد da dai na gansu na riske su a zamani na suka wutoto da na yaƙe su kama yaƙin da na adawa kama fi sahihaini kama yadda ya zo a cikin sahih bukhari wa muslim walau kana mujarrad talaffuz bi la ilaha illallah kafiyan mala yace da dai a ce kawai mutum yace la ilaha illallah tsantsa ya isa ما وقعت الحرب والعداء بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الذين كانوا يفهمون لا إله إلا الله da dai yaƙi bai abku ba tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mushrikai wanda sun fahimci menene la ilaha illallah shi yasa ba su yarda ba akthar mimma yafhamuha adiyaul ilmi fi hadha zaman yadda yanda masu kirarin ilimi suka fahimce ta na wannan zamani walakin taba Allahu ala qulubihim fahum la yafqahun sai dai Allah madaukaki yayi rihi a bisa zukatansu kuma ba sa fahimtar wannan arabi'atu mas'ala ta hudu anna aba jahal wa man ma'ahu ya'rifuna muradan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa abu jahal da wanda suke tare da su da shi sun san menene munhan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله لو كتن دا يتوى أبا طالب يتي لا إله إلا الله نعم فقبها الله من من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام قال يتي الله يموننا فسكا ko ya mumunanar da mutumin da abu jahal ya yi shi sanin asalin musulunci الخامسة مسألة تبير جهده صلى الله عليه وسلم جهده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه jan ƙoƙarin da maza'ala sallallahu alaihi wasallama ya zuba da kai ƙarshe ganin cewa ɗan uwan mahaifin shi ya musulunta ya yi ta ƙoƙarin ya musulunta mas'ala ta shida raddu ala man za'ama islamu abdulmuttalib wa aslafi mai da murtani ga wanda ya raya cewa abdulmuttalib ya musulunta da wanda suka suke gaban shi asabi'atu masala ta bakwai kaunuhu istaghfara lahu falam yughfar la kasancewa da dai mazala sallallahu alaihi wasallama ya nema mai gafara to da ba a gafarta mishi ba bal nuhiya an zalika bar Allah ma hana shi game da wannan asaminatu madarratu ashabi su'i alal insan akwai nuni gamsa cutaswa mugayen abokai akan mutum at-tasi'atu madarratu ta'zim al-aslafi wal akabir akwai cutaswa na girmama magabata wanda suka huce musamman ma wanda ba akan addinin musulunci suke ba a dauki maganar su ita ce hujja zai so tari zaka cewa mutum ai ga abin da Allah ya ce ko manzo sai ce mu ba haka ba ne mu mu iske iyayenmu da kakannu akan haka muka same su mu mun ba mu gani ba game da iyayenmu da kakannu ko kuma iyayenmu da kakannunmu ga abin da suke yi wannan ba hujja ba ce ba al'ashiratu mas'ala ta tara istidlalul jahiliyyati jahiliyatu bi bidhalika istidlalul jahiliyyati bidhalika kawo hujja na mutanen jahilai jahiliya da wannan irin magana alhadiyata ashara matsala ta goma sha ɗaya a shahidu li kaunil a'amali bil khawatim abin lura a nan ayyuka ana lura da su da ƙarshe ba farkon ba yanzu da Allah ya kaddara abu talib ya musulunta ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah da ya mutu musulmi da taɓar gazar da ya a baya na kafirce Allah al-islamu ya jubbu ma qabla musulunci na shahi abin da yake gabanin shi sai zamanto da ƙarshe tunda akan shirka ya mutu shikenan ya mutu akan shirka na'am asaniyata ashara mas'ala ta li'annahu law qalaha la nafa'atu da dai ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah kalmatu tauhid wal ikhlas to da ta amfane shi asaniyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين akwai tsokaci girman wannan shubuha a cikin zukatan batattu li'anna fil qissa annahum lam yujadiluhu illa biha kuma a cikin kissa wannan ba su yi gwagwarmaya ba akan la ila sai da wannan kalma ba su yi jayayya ba akan faɗin wannan akan komi sai akan ya faɗi wannan kalma ma'a mubalagatihi sallallahu alaihi wasallama wa takriri duk da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya matsa ya kokkoma qul la ilaha illallah fali ajli azamatiha wa wuduhiha indahum iqtasaru alaiha dalilin girmanta girmanta kuma da cewa abu ne sananne karara ga ma'anar shi dalilin haka suka takaita kawai akanta sai mu tsaya akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik